إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidil Imam Bukhari domin ci gaba da karatun wannan littafin namu mai albarka na Kitabut Tauhid a majalisin mu mai taken tauhidi shine asalin addini yau muna sha shidda ba sha shidda ba sha hudu ga watan rajab sha hudu dai daren sha biyar ko amma ini na sha hudu ne ko? to ini na sha hudu ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2006 wannan kuma shine darasinmu na shidda a cikin wanda littafi mai albarka eh darasi na bakwai shine darasi na bakwai na za mu tashi inda mala yake cewa babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadin Allah madaukaki hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai idan an yayi abin da yake akan zukatansu qalu sai su ce madha qala rabbukum mi ubangijin ku yace qalu al-haqq sai su ce gaskiya yace wa huwa al-aliyyul kabir kuma shi Allah madaukaki ne mai girma ma'ana wannan ayar za a fassara muna ma'anarta ne tafsirinta zai zo a cikin hadisan da za su zo a nan ƙasa na mala ce fi sahihi an abi huraira ta radiyallahu anhu ya zo a cikin littafi imamul bukhari daga abu huraira anin nabi sallahu alaihi wasallama qala idan qadallahu al'amra fi samai idan Allah ya hukumta wani al'amari a can sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku suna buga hukahukansu khada'anan liqaulihi dan saboda kankan da kai da fadin Allah madaukakin sarki dan saboda kankan da kai ga maganar Allah madaukakin sarki ba san ko ana gane da kyau ba misali anan in su za suna fareti akwai wani abu da mai gidansu ya hodi sai su buga ana gane ko wannan abin da suke yau wato kun ga ga mala'iku suka koye shi ai kun ga su za suna da tsari za ka ga komi a cikin ran ake shi a cikin sahu ake shi to babu wanda ya kai mala'iku sahu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo yana daidaita mutane sahu sai ce ala tusawwuna sufufakum kama tasuffu mala'ika ba za ku daidaita sahu ba a tsare kamar yadda mala'iku suke daidaita sahu ga sai nuna mala'iku daga cikin tsarin su suna mi suna yi sahu sahu kuma wannan alama ce ta tsari duk al'ummar da ake tsari irin wannan za ka gani komi nasu yana tafiya yadda ya kamata misali a jami'a wajen cinto da a ce babu wannan sahun ai kasan da akwai labari ko ina ji tuwon ma ba za a ce shi balla da da mai sai da tuwon da shi da tuwon duk an game su an zubda ce ka annahu silsilatun ala safwani kai ka ce wannan karan da suke yi na buga hukahukan da suke yi ka annahu silsilatun ala safwanin kamar wata sarƙa ce ta ƙarhe ala safwanin da take akan wani dutse yanfuzuhum zalika yana jan su ma'ana wannan ƙaran da suke yi yanda sama take girgiza kamar a ce wata ƙatuwar sarƙa ce da take akan dutse aka jata zaka ji ƙaran da za ta yi da kuma yanda dutsen shi kanshi zai girgiza hatta idan fuzzi'a an qulubihim har sai idan fuzzi a an kulubihim an yayi tsoron da ke a cikin zukatansu lokacin da Allah ke magana tsoro ke kama su da makarkata to sai idan wannan tsoron ya tafi daga cikin zukatansu qalu sai su ce ma za qala rabbukum mi ubangijinku yace duk bu su ji ba abin da Allah yace dan saboda girma da tsoro na Allah madaukakin sarki da suke ji qalu sai su ce ana nufin anan mala'ika jibril ne zai faɗa musu abin da aka ce don shi kadai zai ji abin da aka ce dan dama shi ake so a ma magana qalu sai mala'ika jibril ce musu alhaqqu ubangijinku ya hude gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir kuma shine al-aliyyu madaukaki al-kabir mai girma fayasma'uha mustariqus sam'i lokacin da mala'ika jibril ke gaya musu wannan maganar kowa sai ya rika fadin wannan maganar daga sama ta farko har zuwa ta daga sama ta bakwai har zuwa ta ƙasa fayasma'uha mustariqus sam'i sai masu satar magana ma'ana aljannu da suke zuwa sama don su ji wace waina ake toyawa ana gane da kyau ko ta gero ce ko ta shinkafa ce ko ta hatsi ana gane da kyau ko ma'ana dai me ake tattaunawa a sama sai su ji wannan wa mustariqu sam'i da kuma mai sauraro mai satar sauraro haka za ba'duhu fawqa ba'd haka sashin su akan sashi wasafahu sufiyanu bi kaffihi sufiyan ya siffanta yanda hawan nasu yake fa harrafaha sai ya juya hannayen nasa haka ma'ana sai ya juya hannunsa haka wa baddada baina asabi'i ai wa farraka sai ya raba tsakanin yan yatsunsa ma'ana ya nuna haka suke yi haka mala'iku suke aljannu suke yi daga ƙasa wanga ƙasa wanga sama wanga ƙasa wanga sama wanga sama har zuwa ina har zuwa sama ana gane da ke ku shine yanda yake yake cewa ba'duhum fawqa ba'd sashin su akan sashi yace fayasma'ul kalimata sai aljani ya ji kalima fayulqiha ila man tahtahu sai ya shefa wannan kalimar a wanda yake ƙasa gare sa ma'ana in na sama ya ji wata magana sai ya faɗe ta ga wanda yake ƙasa gare sa shi ma na ƙasan ya faɗi ga wanda yake ƙasa gare sa shi ma na ƙasan ya faɗi ga wanda yake ƙasa gare sa ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته haka shi ma gudan sai ya jeho wannan maganar ma'ana ya faɗi wannan maganar ga wanda yake ƙasa gare sa hatta yulqiyaha ala lisani sahiri aw kahin har sai wannan aljanin ya je ya jeho wannan maganar ya gayi wannan maganar akan halshen masirci ko kuma boka fa rubbama adrakahu ash-shihabu qabla an yulqiyaha wataran kamin su ta su gayi maganar ashihab wani taura wasu tauraru ne na wuta da Allah ya aje a sama idan aljannu suka je satar magana ana gane ke ku sai a jiho musu wannan wutar wannan abubuwan da kuke gani misali a cikin dare za ku ga da rana kamar tauraruwa ta yi haka to wannan abun aljannu ne wannan wutar ce ke bin aljannu ana gane da ke ku to idan ta biyo su shine ta hwada ma wani wani kuma ya tsere shi kenan wanda ya tsere shi ne zai iya samu ya gai wanda kun bai tsere ba ta halaka shi ana gane da kyau ku shine ma'anan farubba ma adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha wataran kamin aljanin ya je ya kai maganar ga boka wannan tauraron mai basdin wuta ya cin masa ya kashe shi wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wataran kuma yana samu ya kai wannan maganar kamin tauraron ya isko shi fayakdhibu ma'aha mi'ata kazbatin sai wannan aljanin ko kuma wannan masihircin ya ƙara tare da wannan kalimar da ya jiyo a sama ya ƙara ƙarya guda ɗari a tare da ita fayyuƙalu sai a ce alaisa kada ƙala lana yau ma kaza wa kaza shin ran nan ba ya ce muna kaza da kaza ba kuma wannan abin ya abku fayusaddaku sai a gaskata sa bitilkal kalimati da wannan kalima allati sumi'at minas sama wadda aka shi daga sama abinda wannan yake nuhi shine idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani al'amari yana kiran mala'ika jibril dan ya gaya masa to magana da Allah ke ma mala'ika jibril mala'iku na sama gaba ɗaya suna ji to lokacin da ake maganar su mala'ikun dama ba dan su ake maganar ba to sai ya kasance maganar ta musu nauyi ba su iya ɗaukar ta Allah na magana duk sai su some makarkata ta kama su some sai mala'ika jibril shi kaɗai dama don shi ake so a gaya wa magana lokacin da mala'ika jibril ya ji in suka warwado shine hatta idan fuzziya an qulubihim sai idan an yayi ma'ana sun warwado daga wannan suman sai su tambayi mala'ika me Allah ya ce sai mala'ika ya gaya musu na ƙasa su ma su tambayi na ƙasa ta na sama ta biyu su tambayi na sama ta ta shidda su tambayi ta bakwai haka ake haka ake mala'iku su ma suna faɗa ma juna hatta kawo ga mala'iku na ƙasa duk mala'ikun da aka faɗa ma sai su ɗaga murya su hodi dan na ƙasan su su jiya to a wannan lokacin an yi ne dai akwai aljannu sun ta yi sauraro sai su jiyo wannan kalimar sai su zo wannan abin da suka jiyo a sama sai zo su haɗa ma boka ko kuma masihirci to idan suka zo haɗi sai su ƙara da ƙarya guda ɗari ana gane da kyau ku dama babu wanda yake aljanu ƙarya ita ƙarya ɗabi'a ce ta aljanu shi yasa ko wajen ruƙiya yana daga cikin abin da ake jan malamai masu ruƙiya da hankalinsu a kai shine ba duk abin da boka ya haɗa musu ba za su ne za su gaskata don aljani akwai son haɗa rigima zai iya cewa ai wane ne ya turo shi alhali kuma ƙarya yake ba shi ya turo shi ba a ɗauki alhakin mutane kawai ya ta haɗa mutanen husuma to haka suke sai su cakuɗa da ƙarya ɗari to shine anan sai manzo Allah ya ce ƙarya ɗarin nan dalilin ƙaryan nan ɗa guda za a yarda da sauran ƙaryakin da yake yi in an ce ya haɗu wannan an ba daidai ba a to ai ran nan kuma ya haɗu wani abu ya zo daidai kenan mai yiwa mu ne ba mu ji da kyau ba ba su ko ana gane da kyau ba wannan shine abin da yake nihi أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال يتي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إذن الله مدوككي يسو يوحى يوان الأمر تكلم بالوحي سيي مغانا دوحي أخذت السماوات منه رجفة سي سما sammai guda bakwai kin nan su kama zazzagi don saboda maganar Allah maɗaukaki au kala ko kuma ya ce ri'adatun shadida su kama wani zazzagi da ƙara mai tsanani haufan min Allah azza wa jalla don saboda tsoron Allah mabuwayi ka ji wa mala'iku su ne ke wannan tsoron da maganar Allah maɗaukakin sarki amma ka ji ɗan adam wanda bai kai gashi guda na mala'ika ba ɗan gashi na mala'ika ya fi girman ɗan adam guda ana gane da kyau ko balantana ma a zancen hihike ko kuma film ba ana mai ake cin film da abin ga hoge ko ya za kuma lawa khairan hoge ana gane da kyau ko ga mu ma hausar ya mai ta fara lalata mu na'am ina ne ya ce fa'iza sami a zalika ahlus samawati sa'iku idan muta idan ma'abotan sama mana mala'ikun sama suka ji wannan maganar ta Allah sa'iku sai su some wa kharru lillahi sujadan sai su haɗi su ma Allah sujada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu sai ya kasance farkon wanda zai fara daga kansa daga sujadar da suka yi shine mala'ika jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada sai Allah ya masa wahayi ya masa magana ta wahayi da abin da ya so ثم يمر جبريل على الملائكة سنة ملائكة جبريل بيا وجن ملائكو كلما مر بسماء أدل لوكتين دي بيا وجن وتسمع سأله ملائكتها سي ملائكو ونسمر ستنبيسا ماذا قال ربنا يا جبريل من أبنجي ميتي ياكي ملائكة جبريل فيقول سيتي الحق gaskiya Allah ya faɗa ya faɗa musu abin wa huwa al-aliyyul kabir kuma shine al'ali maɗaukaki alkabiya mai girma fayakolu na sai su ce kulluhum gaba ɗayansu mitla ma kala jibril irin abin da jibril ya ce fayantahi jibrilu bil wahayi sai mala'ika jibril ya isar da wahayi ila haifu a marahullahu azza wa jalla inda allah magwayi maɗaukaki ya isar da ya umarce sa wannan babin an kawo hadisi an kawo wannan ayan ne sai aka kawo hadisan da suke bayaninta alaƙarsa da tauhidi shine ayar ta ƙunshi nuna girma da ɗaukaka tawa ta Allah maɗaukakin sarki ta yadda halittun da suka fi kowaɗanne halittu girma a duniya gaba ɗayan halittun Allah maɗaukakin sarki wanda suka fi kowanne girma guda uku ne sama da ƙasa da mala'iku su ne suka fi kowanne halittun Allah girma ana gane da kyau ku to kaji in Allah na magana sama da mala'iku yadda suke mi suke kamuwa da tsoro sama ta girgiza su kuma mala'ikun gabaɗin su so ne don saboda tsoron wa tsoron Allah madaukakin sarki ai shi yasa lokacin da annabi Musa ana gane da kyau ko ya so Allah ya so ya ga Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko haka kuma su ma mutanen shi suka ce sai ya nuna musu Allah madaukakin sarki to kun ga da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa innaka lan tarani kai ba za ka iya ka ganne ba a nan duniya ana gane da kyau ko to a wannan lokacin annabi musa ya so dai sai ya ga allah to ya abin ya kasance sabkowar allah maɗaukakin sarki wai ba ma zai sabko ba ne a'a haske ma'ana wanda yake wanda yake tare da mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin allah maɗaukakin sarki shine ya tinkaro wurin amma dutsen da su gabaɗin suka narke ana gane da kyau ko hasken mala'ikun da suke ɗauke da me dauke da al'arshin Allah madaukakin sarki wannan shi kadai ya tin mikin suna ya tarwatse dutsen da suke sama gaba ɗin suka so ne to wannan duke nan da girma na Allah madaukakin sarki ta yanda zai ƙara muna yaƙini da cewa lalle Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta shine mabuwayi gagarbado shi yasa Hausa suke cewa ba mabuwayi in ba Allah madaukaki ba duk wani wanda yake a nan duniya komi abinsa sai kaga an kai ƙarshen sa ko ina su hamana ina su karuna ina su fir'auna ina su buktanasar ina su bush ɗan ƙananan ƙwari balle su trump an hagara da ke ku wanda masassara ma ke azartar da su wanda shi ne kenan malam ya ce fihi masail a ƙarshen wannan akwai matsaloli abu na gaba kuma dangane tauhidi shine a cikin mun shi ta inda bokaye suke samu me suke samun labarai daga wa daga aljannu a daga aljannu dai ko masu zuwa me masu zuwa satan magana na'am fihi masail a ƙarshen sa akwai masaloli al'ula na farko tafsirul aya mun samu fassarar aya asaniya na biyu ma fiha min al-hujjati a cikin wannan ayar akwai abin da yake na hujja ala ibtali shirki na abin da yake lalata shirka khususan man ta'allaka ala salihina musamman ma shirkar da ta ta'allaka da salihai ma'ana mutanen kirki wahiyal aya allati fiha ita ce ayar da yake a cikin ta wahiyal ayatu allati qila wannan ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruqa shajarati shirki min alqalb tana katse sanyo na itanyar shirka daga zuciya ma'ana idan ya kasance kana shirka da wani abu sai ka ji labarin wannan hadishin ka karanta wannan ayar wadda kai kasan da mala'iku sun yi komai ƙarfi amma kuma ga su suna suma don saboda magana kawai da Allah zai ana gane da ku to idan ya kasance kenan mala'iku ma suna a gaban Allah da wannan matsayin to ina ga wani abu wanda bai kai su ba ina ga mutane wanda wasu suke bauta ma na salihai na waliye ko abin da ya kama da haka to ina ma ga gumki wanda ake zakuwa ana masu jada shi ne ma'anan abin da yake nuhi da tana katse itanya ta shirka daga zuciya asalisa na uku tafsiru qaulihi mun samu fassarar fadin Allah qalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir الرابع أنه سبب سؤالهم عن ذلك mun ji bayanin dalilin da yasa mala'iku na sama suke tambayar mala'ika jibirin don mi suke tambaya don busu mi ba don busu ji ba alhamisa na biyar anna jibirila yujibuhum ba'da zalika bi qawlihi mun samu bayanin cewa mala'ika jibril yana amsa musu qala kaza wa kaza yace kaza da kaza ai kun ga wannan hadisin na biyu shi ba a ce ba yana faɗa mu sai ya ce ne Allah yana ce Allah ya ƙalul haka ko ƙalal haƙ Allah ya faɗi gaskiya amma a wancan riwayar a wancan hadihi sai muka ji a'a yana faɗa musu maganan ne kenan abin da ake nuyi shine zai ce musu ai Allah ya faɗi gaskiya shine mabuwayi mai girma sannan sai ya faɗa musu ga abin da Allah ya ce as-sadisa na shidda zikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu mun samu ambaton cewa farkon wanda yake daga kansa bayan Allah ya ƙare magana shine wa mala'ika jibril ishara akan girmansa da darajarsa akan mi akan sauran mala'iku asabi'atu na bakwai annahu yaqulu li ahli samawati kullihim akan cewa mala'ika mala'ika jibril yana ce ma gaba ɗayan mutanen sama ma'ana yana faɗa musu abinda Allah ya ce li'annahum yas'alunahu don suna tambayarsa athamina na takwas annal ghashiya ya'ummu ahlas samawati kullahum kasancewar wannan suman yana game gaba ɗayan mutanen sama ma'ana in Allah ya fara magana gaba ɗayan su suke mi suke somewa at-tasi'a na tara irtijafu samawati li kalamillahi ana gane da kyau ko girgizawar da sama take yi dan saboda mi don saboda tsoron Allah maɗaukacin sarki har yanzu yana daga cikin kare magana na hausawa wanda yake daidai da tauhidi suna cewa Allah shi kadai ne maɗaukaki Allah shi kadai ne maɗaukaki ina nan ina tattara duk hadidu karin magana na hausawa da yake da alaƙa da tauhidi wata ran za mu shirya muhadara akan haka ma'ana at-tauhidu fil amsalil hausawiyya haka shine tamkin muhadarar tauhidi a cikin karin magana na hausawa ba da ya nuna muna mu asalin fidiran mu ma hausawa mu a musulunci Allah ya yami Allah ya halice mu ba ma hausa ba kai dukkanin arab gaba daya to mu za mu yi alfahari da abin da muke ne domin yana daga cikin abin da zai maka mutane kaza asalin su ma kai musulmai ne shine ka zo a cika a cikin magungunan su akwai ne akwai tauhidi ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah shi kadai ne madaukaki wannan karin magana ne al'ashiratu anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah kasancewar jibril shine yake isar da sako zuwa ga inda Allah ya umurce sa alhadiyata ashara na goma sha ɗaya zikru istiraqi shayatin an ambata mana da shedannu suna zuwa satar me satar zance wannan yana nuna cewa ashe swatar magana me ake ce ma swatar magana shine a zo mutane na hira sai ka zo ka kashe kunne kana mi kana saurari alhali ba su san da mi ba kana kuma ba su so ka a ce kajiya wannan yana daga cikin aiki na shedannu in kana yin haka kai ma menene shedani ne Allah ga da kyau ko kuma ya tabbata a hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man samma ahaditha qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhinayhi al'ana yawm al-qiyamah duk wanda yazo yana sauraron maganar hiran mutane da suke yi alhali ba su son kowa ya ji wannan hirar daga su sai su to a ranar alkiyama za a zuba masa narkakkar darma a cikin kunnuwa ana gane da kyau ko shine ukubarsa dama Allah ya ce wala tajassasu kada ku rika me kada ku rika binciken kwakwaf ku rika binciken aibin mutane ku rika binciken me mutane suke yi ba a son haka akwai wata magana mai mai hikima da na da na karanta wanda mun yi bayanin ta a cikin tafsiri kuma wanda yake bayanin asalin shi ba musulmi ne na manta sunansa na karanta wannan magana ce a cikin littafin mai ke da suna mausu'atu bayanin islam wa raddi ala shubahati wa raddi ala shubahat yake cewa yana daga cikin abin da zai nuna maka hikima ta musulunci ya hana mutane binciken halayen mutane ma'ana ya hana mutane binciken kwakwaf ga halayen 'yan uwansu amma kuma ya umurce su da yin binciken kwakwaf a fanni na ilimi ba sa kuwa ana gane da kyau ba binciken kwakwaf ga mutane haramun ne amma binciken kwakwaf a fage na ilimi shi kuma musulunci ya me musulunci ya umurci wannan ya kwadaitar da wannan to da a ce musulmai sun yi aiki da wannan to amma sai kasance da kishiyar ake aiki kowa kokari yake shi wani yayi wani aibi ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan baya da kyau mutane suna hira ba su san da kai baka zo ka naɗe kana ne kana saurare ana gane da kyau ku kora da niyya mai kyau don saboda kora da niyya mai kyau ka taisa kana iya kashe wani abun da wanda ba zai sake maka wannan niyya wai wata mata ce magigarciya makwabta ne a gida guda ita dama an santa magigarciya ce da ta ji ana hira sai ta zo ta kara kunne tana saurare don ta zo ta ta yadawa to su kuma sun mata da miji ne suna hira sun lura da tana nan ko da suka lura tana nan sai suka kashe ma juna ido suke ce kai wancan ban gaya miki ba ai yanzu da na dawo da kasuwa na ji ana labarin cewa uwar hadiza ta mutu tana ji haka ita kuma sai ta kwada ihu wayo ni wayo kenan su kuma da gaggar suka yi wannan ala gane da kyau ko wayo ni wayo kenan wai uwa ta ta mutu ba bani labari ba ala ala gane da kyau ko to suna hitowa suka ce kai wanda ya aga me yasa ki kuka tace ai an ce uwa ta ta mutu gawa kika ce ba zuba ka ji kula hadi ba Allah gane da kyau ko to wannan shi ne kenan wajen sauraron ta sauraro bakan ta bala'i to wannan shi ne kenan wajen bidar ba a tono rama ko kaza dama an ce wajen tone tonanta take tono wukar yanka wuyanta ko wannan shi ne kenan to an turfarantas asaniyata ashara na goma sha biyu sifatu rukubi ba'dihim ba'da an nuna mana siffar yanda suke mi suke hawan juna aljannu ke da shaidannu a salisata ashara irsalu shuhubi an nuna mana cewa aljannun na ana turo musu da mi da halshen wuta da tauraru masu baskin wuta don su hallaka su arrabi'ata ashara annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiha kasancewar aljannun wasu tauraru suna isko su su kashe su kamin su jiha wannan maganar wa taratan yulqiha fi udni waliyihi min al'insi wataran kuma suna iya kai wannan maganar zuwa ga abokin mu'amalarsu na daga cikin mutane ma'ana boka yake nan kabla an yudrika hu kamin tauraruwar ta iskosa shi aljanin alkhamisata ashara kaunul kahini yasduqu ba'd al-ahyan wannan ya nuna mana cewa boka yana iya gaskiya a wani lokaci dan mi dan saboda akwai masu mi kamishi labarai السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة kasancewar buka yana haɗa wannan gaskiyar da ƙarya guda nawa guda ɗari asabi'ata ashara na goma sha bakwai annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bi tilkal kalimati allati sumi'at min as-sama'i kasancewar ba dan komai ba boka ke yin ƙarya a gaskata sai dan saboda wata ran yana yin gaskiya dalilin abin da ake juho masa labarin da ake ka masa daga ina daga sama wannan yake nuna mana ƙarhin gaskiya suka ce ƙarya gudu gare ta amma kuma gaskiya ta fi ƙarhi dama suka ce gaskiya ta fi ƙarfe ƙarfi wannan shine kenan komi ƙaryar da kake in dai ana dan samun gaskiya wata nan tattare da kai to za ga wannan gaskiya tana ɗan ruha maka asiri asamina ta ashara na goma sha takwas ƙabulun nufusil batila ma'ana yanda ƙabulun nufusil batila kaifa ya ta'allaku na biwa hidatin wala ya tabiru na bimi'atin ma'ana ƙabulu an nufusil batila wannan yana namuna rayuka lalatattu suna sauran karɓar abubuwa daga bokaye shi abinda suke ne dama ba mai karba mai sauraron boka in ba wa ba lalatacce ko shi ne ma'ana yake cewa ka ji mamakin lalatattun zukata yadda suke saurin karbar magana wadda take ta ƙarya kaifa ya ta'allaku na bi wahidatin wala ya tabiru na bi mi'a ta ƙaƙa za a yi a ce su riƙi magana guda ana gane da kyau ko amma su manta da ɗari da aka musu ma'ana ta je wajen boka sau ɗari yana mata ƙarya amma su guda da ya mata gaskiya shi ke ɗarin duk ta manta da su yauwa shi ne ta wada duk sauran sun zama mi sun zama gaskiya shi ne abin da yake ne ma'ana ka ji mamakin wauta ta irin wannan zukatan attasi ata ashara na goma sha tara kaunuhum ya talaka ba'duhum min ba'din tilkal kalima kasancewar wannan aljannun sashen su yana karɓar wannan magana ne daga sashe wa yahfazunaha kuma su haddace ta wa yastadilluna biha kuma su je su ba da dalili da ita ma'ana su ba da dalili a wajen cewa abu kaza zai abuku domin magana da muka jiyo daga sama al-ishruna ithbatu sifati tabbatar da siffofi na Allah madaukakin sarki khilafan lil ash'ariyati sabanin ash'ariyawa al-mu'attila wanda suke kore siffofin Allah madaukakin sarki wace siffa ce wannan wannan hadisi ke tabbatar mana wannan ayat take tabbatar mana jazakumullahu khairan sifatul ka- kalam kenan yana daga cikin siffar Allah madaukakin sarki yana mi yana magana ina ahlus sunna suna tabbatar da daga cikin siffar Allah madaukaki magana amma ya magana take wannan kuma ba mu da ba mu da labari ana gane da kyau ko amma a tabbatar da abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar makansa kenan su ash'ariya su suna cewa ba a cewa Allah na magana dan yin aka ce Allah na magana kamar an siffanta sa da me da mutum to sai a ce a su ma ne suka siffanta Allah da mutum domin in ba rame min kasaccen rame ana gane da kyau ko an ce dai magana to an ce magana irin ta mutane kenan kai da kace haka kenan kai ma ne ka siffanta Allah da mutum alhadiyatu wal alhadiyatu wal 20 na goma sha ɗaya a tasrihu bi anna tilkar rajfata wal khashiya khawfan min Allah azza wa jalla bayyanawa da aka yi ƙara akan cewa wannan makarkatar da sama za ta riƙa yi da kuma suman da mala'iku suke yi suna yin shi ne don tsoron Allah maɗaukakin sarki ana gane da kyau الثانية والعشرون نقوم شابيو أنهم يخرون لله سجدا كسن شور ملائكو idan Allah ya fara magana suna haɗuwa su yi ma Allah maɗaukakin sarki sujada don saboda girmamawa gawa ga Allah maɗaukakin sarki wannan dai a takaicen uwa masu girma irin namuna girma na Allah maɗaukakin sarki da yadda kuma mala'iku wanda suka yi kowa ƙarhi suke me suke tsoronsa idan ya kasance mala'iku suna tsoron Allah irin wannan tsoron su da suke da irin wannan ƙarhin kenan mu ya kamata a ce muhimmi mun yi su wannan mun yi tsoron shi fiye da su wannan shi ne kira babu shafa'a babu mai bayani game da shafa'a ceto abinda ake ce ma ceto shi ne mutum ne ya cancanci shiga wuta ana gane da kyau ko amma sai allah ya ba da damar a tsamosa daga wutar in ma kamin ya shiga wuta ko kuma bayan yami ya shiga wuta wannan shi ne mafi yawanci to wannan shi ake ce ma ceto kai ne ka cancanci ka shiga wuta ko shi ne ana gane da kyau ku tun da kuna nan kan yi misali da ku shi ne shi ne wanda baya son zuwa karatun da eh da kai muke ana gane da kyau ku kai ne shi ne ya cancanci shiga wuta sai Allah maɗaukakin sarki ko da ke wannan ai alkhairi ne in ma kai muka ce ai alkhairi ne tun da ne da ƙarshe ba za ka shiga wutan ba ka cancanci shiga wuta ana gane da ke ku sai a tsamar da kai dalilin wani abu ana gane da ke ku shine ake ce ma ceto amma a babi na tauhidi amma a duniyanci su ma akwai ceto misali mutum ne aka yanke masa hukuncin hukuncin ɗauri na shekara kaza ana gane da kyau ku dalilin shugaban kasa ya magana sai a me sai a yahe masa ko kuma a rage masa kwanan nan a nigeria ba ji ma nan niger an yi shi ko kwanaki akwai yan kwaso da shugaban kasa ya me ya kike musu da faransai ma ha zakka ko zakka suke ce musu da hausa ha grass ko yawa to grass presidential ko to wannan shine kenan na'am wa qaulillahi azza wa jalla da kuma faɗin Allah mabuwayi maɗaukaki wa an zirbihin lalina ya khafuna an yuhsharu ila rabbihim kuma ka yi gargaɗi da alƙur'ani waɗanda suke tsoron a tayar da su a gaban ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi a ranar da ba su da koma bayan Allah wani majibinci ko kuma wanda zai cece su wa qaulihi da kuma faɗinsa qul lillahi shafa'atu jami'a kace musu ceto gaba ɗayansa ga Allah yake wa qaulihi da kuma fadin sa man zallazi yashfa'u indahu waye isa yayi ceto a wurin Allah illa bi idnihi in ba da izinin sa ba ba wanda isa yayi ceto a wajen Allah in ba da mi ba in ba da izinin Allah ba idan bari zancen wani mai aljihu dubu da zai zo ya kwashe ku ya kai ku aljanna shi ma kanshi bai da tabbacin zuwa aljanna kai akwai ma wahala ma domin duk wanda ya faɗi wannan maganar in ba ya janye maganar ba ya yarda domin kamar ya karyata Allah ne maɗaukacin sarki wa kaulihi da kuma faɗinsa wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an nawa ne daga cikin mala'iku wanda suke a sama la tughni shafa'atuhum shay'an wanda cetonsu bai amfanar da kowa ga komai illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda in ba bayan Allah yayi izini ba ga wanda ya so kuma ya yarda ma'ana Allah yace hatta mala'iku da suke a sama busu isa su ceci kowa ba daga azabarsa in ba da mi ba in ba da izinin Allah madaukakin sarki ba balantana wani sakayenka mota wa qaulihi da kuma fadin sa qul id'ul ladina za'amtum min dunillahi kace ku roki kace ud'ul ladina za'amtum min dunillah ku kirawo wa'anda kuke riya cewa abun bauta ne koma bayan Allah akan su cece ku a ranar alkiyama la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardh ba sa mallakar komai ma'ana ba su mallaki komi ba ko da miskala zarratin ko da ƙwayar zarra a sama ko ƙasa wa malahum fihi ma min shirkin kuma ba su da wata tarayya da Allah maɗaukakin sarki a cikin mulkinsa wa malahu minhum min zahirin kuma ba su da wa malahu minhum min zahirin kuma ba su da a wajen Allah maɗaukakin sarki wani wanda zai taimake su in ba shi ba Allah shine zahir ma'ana ai mu'in mataimaki wala tanfa'u shafa'atu indahu kuma ceto baya amfani a wajen Allah illa liman adina la sai wanda Allah yayi ma izinin yayi ceton duka dai wannan ayoyin mu suke tabbatar muna ba wanda ya isa ya ceci wani daga azabar Allah sai da izinin wa sai da izinin Allah kowa bil istisna a duniya waye kowa daraja shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya cici kowa ba a ranar alkiyama sai da izinin wa sai da izinin allah shi yasa lokacin da ayan nan ta sabka wa an zir ashiratakal akrabina ka ja kunnuwan mutane game da wuta musamman kuma danginka na kusa sai manzon allah ya tara famikinsa gaba ɗai ya fara kiransu ɗai bayan ɗai amma wa khassa ya jama'ata quraish ya ku jama'an quraishawa anqizu anfusakum minan nar ku tsiratar da kanku daga wuta fa inni la ughni ankum min Allah shay'a domin bazan iya amfana muku komi a wajen Allah ba ya banil muttalib ya ku mutanen muttalib ƴaƴan kakana anqizu anfusakum minan nar ku tsiratar da kanku daga wuta ba zan iya amfana muku da komai ba da ƙarshe sai manzon Allah yace ya Fatimata binta Muhammadin yake Fatima ɗar Muhammad anqizi nafsaki minan nar ki tsirar da kanki daga wuta fa inni la ughni anki min Allah shay'a yace salini min mali ma shi'iti anan duniya dai ki roke ni duk abin da kike so zan iya miki amma dai wa a lahira ba zan iya amfana miki da komai ba kowa tashi za ta hidde shi idan kasance manzo Allah yace hatta Fatima da yake so fiye da kowa shugabar matan duniya ba zai iya amfana mata da komai ba a lahira to ina ga wani ana gani da kyau wannan yake nuna mana dai ceto na Allah ne shi kadai ba wanda isa ce kowa kuma Allah abin da yake tseratar da kai a gabansa shi ne mi shi ne mi ayyukanka ayyukanka ayyukanka su za su sa Allah ya maka rahama da rahamar kuma sai ka shiga aljanna qala abul abbas nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi almushriki mushrikuna abul abbas yace a wannan ayoyin Allah madaukakin sarki ya kore dukkanin wanda ba shi ba ma ya ta'allaku bihul mushrikuna na daga cikin abubuwan da mushrikai suke dogara da su fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu sai ya kore kasancewar a ce akwai wani da yake mulki tare da shi ko kuma yake da wani rabo na mulkin sa aw yakuna aunan lillahi ko kuma ya kasance mataimaki ga Allah walam yabqa illa shafa'a babu abun da ya saura in ba ceto ba fa bayyana annaha la tanfa'u sai ya bayyana shi ma ceton la tanfa'u baya amfani illa liman adina lahu rabbu sai ga wanda Allah ya ma izini yayi kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wala yashfa'una illa liman irtada ba za su yi ceto ba ma'ana annabawa ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda da su cece sa fa hadhihi shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikuna dan haka wannan ceton da mushrikai suke tsammani ya kace mushrikai ana nihin yahudawa sun shiga nasaru sun shiga domin yahuda suna ganin uzairu zai cece su a ina a ranar kiyama nasaru suna ganin isa zai cece su ina a ranar alkiyama mushrikai da suke bauta ma gumaka sulata da uzza suna ganin za su menene cece su a ina a ranar alkiyama shine mala yace wannan ceton da mushrikai masu bautar wani Allah suke tsammanin za a cece su a ranar alkiyama hiya muntafiyatun yawmal qiyama to Allah ya kore ta yace ba za ta yi ba a ranar kiyama kama nafaha alqur'anu kama yanda qur'ani ya kore ta ma'ana kama yanda dalili zuwa alqur'ani wa akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallam to kuma ga hadisi manzon Allah ya ba mu labari annahu ya'ti akan cewa shi manzon Allah zai zo a ranar alqiyama fayasjudu li rabbih sai yayi ma ubangijinsa sujada wa yahmaduhu ya yi masa godiya da yabo la yabda ubi shafa'ati awwalan ba hamun za Allah da ya zo bane kawai zai ce ya Allah ina so a ceci al'ummata a'a sai yayi wannan ibadar da yabo da roƙo thumma yuqalu lahu sai a ce masa irfa ra'saka daga kanka wa kul yusma ka faɗa za a ji wasal tu'ta ka roƙa za a baka washfa'tu shaffa kuma ka nemi ceto za a baka ceto wake da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala abu huraira abu huraira yace man as'adu an-nasi bi shafa'atika ya rasulullah abu huraira yace ma manzon Allah waye daga cikin mutane zai dace da cetonka a ranar alkiyama kala sai manzon Allah ya ce man kala la ilaha illallah shi ne wanda ya ce la ilaha illallah ya yarda da ba abin cancanta da bauta sai Allah khalisan min qalbihi kuma ya faɗi wannan daga can ƙashin ƙarƙashin kulutun makulutun makulutun zuciyarsa al'ala gane da kyau ko shi ne ma'anan khalisan min qalbihi ba wai ya ce bane dan dan siyasa ne in bai ce in ya nuna mutane shi ba musulmi bane kun san ɗan siyasa nan da yawa an guluce da kan zabo ana gane da kyau ko su nuna muku su musulmai ne amma asali ba musulmai bane suna nan suna ta cutan mutane akwai su da yawa daga cikin shugabannin nan zaka ga ƴan faran mason ne amma dai za su ce su musulmai ne dan saboda wata manufar su ta me ta siyasa ko kuma wani kirista da yake wata wata ƴar budurwa sharaf sharaf an ce ba zai aure ta ba sai ya musulunta sai ya musulunta to kun wannan ba dan Allah ya ba ko wannan shine kenan sai in dai daga baya kuma ya gyara me ya gyara niyyarsa ma'ana dai wanda ya shiga musulunci yayi musulunci dan me dan Allah fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlasi to wannan ita ce ceto ga ma'abota ikhlasi bi idnillahi shi ma sai da wa sai da izinin Allah wala takunu liman ashraka billahi kuma ceton baya samuwa ma shi kwata-kwata ga wanda yi mi yin shirka ga Allah madaukakin sarki a babe na ceto shi ma akwai wani karin magana na Hausa wanda ya daidai da tauhidi suke cewa idan Allah ya yi maraba da mutum annabi sai ya basa wurin annabi sai ya basa masauki idan Allah ya yi maraba da mutum annabi sai ya basa masauki kinan idan Allah ya yarda da tauhidin mutum sai manzon Allah ya mi ya cece shi hala gane da ke ku wanda shi ne shi ma karin magana da wanda duka suna daga cikin karin magana da muka kawo a cikin littafin da muke rubutawa hikimar magana a cikin karin magana wani littafi ne da muke rubutawa in ya hoto za ku ji bayani insha Allah hikimar magana a cikin karin magana وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى كما shi wannan tauhidin ga yanda yake shine ma'anan wa haqiqatuhu kuma haqiqanin ceton shine nake so in ce haqiqanin ceton yanda yake annallaha subhanahu wa ta'ala kasancewar Allah mai tsarki madaukaki huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ahli al-ikhlas shine zai yin falala ga masu ikhlasi masu tauhidi fayaghfiru lahum sai ya gafarta musu biwasitati du'a'in dalili ko ta hanyar wata addu'a ana gane da ke ko man azina lahu an yashfa'a ta hanyar roƙon da wanda aka yi ma izinin yayi ceton yayi liyukrimahu kuma zai bashi wannan ceton ne liyukrimahu dan ya girmama sa wa yanalul maqamal mahmud kuma manzon Allah sai ya samu al maqamal mahmud ma'ana matsayin nan da ake ce ma al maqamal mahmud ma'ana matsayi godadde ana gane da kyau ko shine wanda manzo Allah ake roƙan masa bayan kiran sallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda allati wa'ata maqaman mahmuda kin shine lokacin da za a zo ana cikin tashin hankali an kawo rana kusan kanun mutane ana gane da kyau ko kuma babu wata inuwa sai inuwa ta al'arshin Allah madaukakin sarki kuma zindir ake aihuwar uwa da uba ana gane da kyau ko rufatan uratan ghurulan amma hawa bu kallakan ne ka hankalinka ya tashi ba mai kallonka domin da manzo Allah ya faɗo da magana Aisha ta ce manzo Allah mata da maza duka a tashi zigijir ala gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce haba Aisha al'amru ashaddu min zalika ai bala'i da balbalin bala'i da ya ishi mutane ya ma mantar da su su zindir ma suke shi kowa ma aza yake ma da yaro wanda yake sani ana gane da kyau ko to wannan shine kenan ai sai inda dama ce ake ake wani abu ko wannan shine kenan wannan shine kenan kenan dai a takaice lokacin da ake cikin wannan bala'i na zahir rana sai mutane shi ta zuwa wajen annaba suna roƙon a roƙi Allah a yi hisabi ‘yan wuta su je wuta ‘yan aljanna su je aljanna ma'ana bala'in na tsayuwan har ya kai ga masu suna ga wai in ma wuta za a ce su shiga kuma su shiga wutan ma da me da bala'in da suke ji na me na tsayuwa ta wannan ranar dan tsaye ake babu zama a cikin rana babu inuwa ga zahi babu ruwa ana gane da kyau ko bala'i akan bala'i to shine duk annabin da aka je a ruka ya ce a tai wajen wane ya ce a tai wajen wane da ƙarshe dai sai a ce a je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ku sai manzo Allah ya ce ana laha ana laha ni ko zan yi abin da kuka nema ni ko zan yi manzo Allah ba da ya tayi ba cewa ne sai ya Allah ayi hisabi a'a in ya tahi faduwa zai yi ma Allah madaukakin sarki sujada ya yabi Allah yayi addu'a ana gane da kyau ko sai a ce masa ya daga kai ya faɗi abun da yake so za a biya masa bukata ya nemi ceto za a ba shi damar ya ceto da wanda shi ne ake ce ma al makamul mahmud babu wanda ke da wannan matsayin in bawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shafa'atu allati nafaha alqur'anu dan haka ceton da alqur'ani ya kore ma kana fiha shirkun shine ceton da akwai shirka a ciki walihada asbata shafa'ata bi iznihi fi mawadi'a dan shi ya sama alqur'ani ko Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ceto da izinin sa a wasu wurare na alqur'ani wa kad bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas kuma manzon Allah ya bayyana cewa shi ceton nan bai kasancewa sai ga ma'abota tauhidi da ikhlasi intaha kalamuhu maganarsa ta kare waye ake nihi abul abbas ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala fihi masail a ƙarshen wannan akwai masaloli al'ula na farko tafsirul ayat mun mun samu fassarar wannan ayoyin da suka gabata asaniya na biyu sifatu shafa'atil manfiya mun ga siffar ceton da ake mi ake korewa ceton da aka kore shine wani iri ku ba mu amsa wani irin ceto ne aka ce ba aka ce baya tabbatuwa ha yawa ceton mai mi mai shirka ko kuma wanda shine kawai ya ga dama ya ce zai mi zai yi ceto to asalisa na uku sifatu shafa'ati almusbita almusbata mun ga siffar ceton da aka mai tabbatar wani irin ceto ne aka tabbatar shine ceton da Allah yayi izini ayi kun ba ga kowa za a ma ba sai wa sai wanda yake a sai wanda da yake baya mi baya shirka ana gane da ke ko kenan barijin an ce ko mu ce manzon Allah ya ce duk wanda ya sa ɗansa ya karatun ƙur'ani ya haddace ya yi aiki da shi ko kuma bai haddace ba ma dai ya karanta ya aiki da shi za a ba shi ceton iyayensa bari ganin don kasa ɗanka makaranta ka je kai ta taɓar gazarka ka ce ai na sa ɗana makaranta ko don wannan za a ji ƙaina wannan maganar ina yin ta ne don ajiye nan na ji wata 'yar dirama ana gane da kyau ku da ka ganta kaga sai a hankali dai ko hijabi ba ta sawa amma da ta zo tana alfahari ta ce ina da ɗiyana kuma gaba ɗaya su sun sabke ƙwar'ani don haka kowannan ko dalilin wannan zan iya tsira a lahira ana gane da kyau ko? ana gane da kyau ko? na ce da walakin dai gora amiya in dai baki shirka ba ana gane da kyau ko? to 'yan diraman nan ku kaɗan ne masu shirka ana gane da kyau ko? to wannan shi ne kenan kenan da in kana shirka ba wai ɗiyanka suka haddace ƙur'ani ba ko kai ka haddace ƙur'ani kai da kai da aljanna kun yi hannun riga in dai kana shirka kai da aljanna kun yi hannun riga arrabi'a na hudu zikru shafa'atil kubra ambatan ceto mafi girma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi na ayi hisabi in wuta su je wuta yin aljanna su je aljanna shi ma wannan wace to ne wahiyal maqamul mahmud kuma wannan shine al maqamul mahmud al khamisa nabiyar sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wa sallam mun samu siffar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata ma'ana abinda manzon Allah zai aikata a ranar kiyama annahu la yabda'u bish shafa'a kan cewa bai farawa da ceto ba kai tsaye bane zai yi ceton bal yasjudu sai dai zai sujada fa idza adina Allah lahu shafa'a in Allah ya masa izini ne sai yayi ceto shi ma wannan yana daidai da karin maganar Hausawa da suke cewa abunda Allah yayi annabi sai ceto wannan karin magana shi shahararre ne abinda Allah yayi annabi sai ceto ma'ana abinda Allah yayi umunni to annabi sai mi sai ceto ana gane da ko kenan in Allah bai yi abin ba kenan manzo Allah shi karan kansa ba zai iya mi ba ba zai iya ceton ba wannan karin magana na Hausa shi ma daidai da tauhidi as-sabi'a na bakwai man as'adun nasi biha mun ji bayanin su wane ne suka yi dacewa ko za su dacewa da wannan ceton na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne wanda ba su shirka ko as-sabi'a na bakwai annaha la takunu liman ashraka billah kasancewar wannan ceton bai kasancewa ga wanda yake shirka ga Allah asamina na takwas bayanu haqiqatiha mun ji bayanin haƙiƙanin ya ceton yake babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadin Allah madaukaki innaka la tahdi man ahbabta lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai Allah shine yake shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma shine mafi mafi sanin wanda suke shiryayyu kaji ho wannan ayar amma duk da haka wani zai cewa ya gafarta muku wai har wasu ma suke fushewa da kuka ba a gafarta musu ba fi sahihi ya zo a cikin littafin bukhari an ibn al-musayyib an abihi qala lamma hadarat aba talibin al-wafa lokacin da mutuwa ta halarto ma abu talib ai an san abu talib ko dan uwan ma'aifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba ya kula da manzon Allah tun yana karami ya ba sa kariya daga mushrikai lokacin da mutuwa ta zo masa ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo a wajensa wa indahu abdullahi ibnu abi umayya wa abu jahal sai aka yi rishin sa'a a wajensa akwai akwai abu umayya da kuma abu jahal wanda su kuma manya-manya ne daga cikin kasurguman mushrikai faƙala lahu sai manzo Allah ya ce masa ya am ya kai ɗan uwan ma'aifina ƙun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ka musulunta kalimatan a hajjulaka biha inda Allah kalimar da da ita ce zan ba da dalili da ita a wajen Allah akan cewa ka musulunta faƙala lahu sai su kuma wannan mushirikan abu umayya da abu jahal suka ce masa a targabu an millati abdulmuttalib shin za ka kyamaci za ka bar hanyar ma'aifinka abdulmuttalib ana gane da kyau ko fa'ada alaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ƙara maimaita masa ci la ilaha illallah yana a bisa kan magagin mutuwa ha fa'ada su ma suka ƙara masa za ka ce la ilaha illallah ka bar addinin kakanmu ka bar addinin kakanni da iyaye ana gane da kyau ko fakana akhira ma qala sai ya kasance ƙarshen abin da dai shi abu talib ya ce huwa ala millati abdulmuttalib shi dai yana akan tafarki na abdulmuttalib wa aba an ya kula la ilaha illallah ya ƙiya ce la ilaha illallah ya mutu akan haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da wannan ta kasance sai manzon Allah ya ce la'astaghfiranna lak wallahi zan ta neman maka gafarar Allah akan ya gafarta maka duk da ka mutu mushriki malam unha anka matukar ba a hana ne ba da yin haka fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya sabkar mabuwayi madaukaki ma kana lin nabi kenan dai an hana shi kin ma kana lin nabi bai dace ba bai kasance ba ga annabi wallazina amanu ga waɗanda kuma wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba koda ku sun kasance makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su cewa su ɗan wuta ne domin tunda ya mutu akan shirka kenan dan menene dan wuta ne domin inna allaha la yaghfiru innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وأنزل في أبي طالب كما الله يسبكر دنگنه da Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shine yake shiryar da wanda ya so amma wannan baya cin karo da ayar da Allah yake cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya domin shirya kala biyu ce akwai hidayatu tawfiqin da hidayatu irshadin shiryarwa ta nuna hanya da kuma shiryarwa ta dacewa shiryarwa ta dacewa da karba ita ce ake cewa babu wanda isa ya shiryar da mutum saiwa sai Allah amma shiryarwa ta nuna wannan kowa yana yi yanzu da nake wa'azi ina nuna muku ne ina shiryar da ku ne zuwa ga me zuwa ga hanya madaidaiciya wanda ya so ya karba wanda ya so ya ni wanda ya so ya kiya fihi masail a cikin sa akwai mas'aloli al'ula na farko tafsiru qawlihi mun samu fassarar fadin sa innaka la tahdi man ahab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha athaniya nabiyu تفسير قوله موسى مفسر الفتنسى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الثالثة نأكو وهي المسألة الكبيرة إتتي مسألة بباء تفسير قوله فسر فتنسى قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم سابان ميك دسونا وإند سكي إكرار العلم أنا قاعد لكيوكو قل لا إله إلا الله الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله لا قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم سابان وإن سكي إكرار تيوى أبو طالب يا مسلمتا أنا gane da kyau ma'ana akwai masu cewa Abu Talib ya mutu a matsayin musulmi to shine suka ce tunda har aka ce yace la ilaha illallah bai fadi ba kenan wannan menene dalili ne akan bai mi ba bai mutu a matsayin musulmi ba arabi'a na hudu anna aba jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya'rifuna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kasancewar abu lah abu jahal da wanda suke tare da shi sun gane manuwar manzon Allah idza qala lirrajul idan yace ma mutun qul la ilaha illallah da sun ji manzon Allah yace ma mutun ka ce la ilaha illallah sun san me yake nuhi yami ya musulunta ana gane da kyau ko to sai ce fa qabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam to Allah wadaran wanda Abu Jahal ya yi shi sanin asalin musulunci ba san ko ana gane da kyau ba idan kasance Abu Jahal ya san da musulunci da la ilaha illallah ake shiga musulunci to kenan wanda ba Abu Jahal ba in bai san haka ba to Allah ya wadar naka ya lalace raƙumin dawa raƙumin dawa ya gani gida ko wannan shine ai ko kuma duk da shi matsayin sa yana musulmi la ilaha illallah ita ake shiga musulunci ita ce asalin musulunci ba abin bauta da gaskiya sai Allah alkhamisa na biyar jidduhu sallallahu alaihi wasallam ƙoƙarin manzon Allah wa mubalaghatuhu fi islami ammihi da kuma kai makura da yi a wajen ƙoƙarin ganin ɗan uwan ma'aifinsa ya musulunta asadisa na shidda arraddu alaman za'ama islamu abdulmuttalibi wa aslafihi a nan ne mas'alar take kenan raddi akan wanda suka yi wanda suka yi ikirarin musuluntar abdulmuttalib da kuma aslafihi wanda suka gabace sa wannan ita ma matsala ce mai mai hwadi sosai ina tsammanin mai yawa akwai wani hadisi da yake bayani anan gaba za mu fada bayani akai as-sabi'a na bakwai kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam istaghfara lahu kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara gare sa shiwa Abu Talib kin falam yughfar lahu sai ba a gafarta masa ba bal nuhiya an zalika bari ma dai an hana sa akan haka wannan dalili ne akan cewa baya halatta in mutum ba musulmi in mutum ya mutu ba a matsayin musulmi ba ai masa mi ai masa addu'a shi yasa in wanda ba musulmi ba ya mutu musulunci dama ya koyar da mu kyautata mu'amala ga wanda ba mi ba ba musulmi ba kana da makwabci kirista sai aka masa rasuwa ya halatta ka je kai masa ta'aziyya amma in ka je ka san abin da za ka faɗi ana gane da kyau ku in ka je kakkace a irkwai masu gi a mayafa a'a ka tabka banna ana gane da kyau ku domin in ka ce allah ya gahorta masa allah ya yahi masa to kamar kana karyata allah ne da ya ce innahu man yushrik billahi inna allah la yaghfiru an yushraka bihi kuma sannan ya hana manzon allah da kansa ya nemi gafara gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda suke mutu ba musulmai ba haka ma mumunai ya hana su kenan in kai haka kaman kai haramun wanda ya mutu ba musulmi ba in an zo ta'aziyya ga mutanansa sai dai a ce musu to sannunku sannunmu da abin da ya samu Allah ya baku hakuri ana gaya da kyau ko shi kuma can a cikin zuciya ka ce Allah ya raka taki gona Allah gaya da kyau ko wannan shine kenan kenan sannunmu Allah ya baku haƙuri ana gane da kyau ko? to al'ashira na goma ashubhatu as-sabi'a ko? as-sabi'a kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu bal nuhiya as-samina na takwas madarratu ashabi su'i 'ala al-insan wannan yana nuna muna cututawar abokai munana ga mutum ma'ana yana nuna muna matsalar munanan abokai ga mutum tasirin munanan abokai ga mutum a tasi'a na tara madarratu ta'azimil aslafi wal akabir yana nuna muna matsalar girmama kakanni da manya ma'ana ka ce kai in ba abin da kan ga uwaye da kakanni suna yi ba kai ba za ka yi ba domin shi addini da me ake yinsa qala Allahu qala rasuluhu addini ana yin sa ne da ilimi ba wai dan ai uwaye mu lokacin suna sallah ba su rungume hannu ba don hakan ba za mu rungume hannu ba ana gane da kyau ko to ai sai a ce masa to ai uwayen mu lokacin da kakanni a can da zane suke dama kai yanzu zane kake dama kana yawo da shi ana gane da kyau ko addini ana yin sa ne da me da ilimi da yanda Allah ya ce ai da yanda annabi ya ce ai wannan shine shine Allah ya zargi mushrikai ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'una mushrikai kahurai suke cewa a mu muna akan abin da uwaye da kakanni suke akai amma shi musulmi zai yi ne akan abin da musuluncin ya umurta yanda musulunci yake ayi al'ashira na goma ashubhatu lil mubtilina fi dalika ana gane da kyau ko shubha ga waɗanda suke batawa game da wannan listidlali abi jahlin bi dalika ma'ana shubuhar mabannata ita ce su ce kakanni da iyaye ba haka suke yi ba shine shubuhar tasu dalilin su ba uwaye da kakanni ba haka suke yi ba kina mabannata shine dalilin su alhadiyata ashara ashahidu li kaunil a'mali bil khawatim mun samu dalilin da yake nuna ayyuka karshe Allah yake dubawa ana gane da kyau ku li'annahu law qala hala nafa'athu domin Abu Talib da ya ce la ilaha illallah yana gadan mutuwa da la ilaha illallah tami ta amfanin sa komi karshen mutum Allah yake kallo da a ce Abu Talib ya ce la ilaha illallah ya cika to duk abin da yayi na baya na shirka da kahurci Allah ya yahi Abu Jahal ko na'am أبو طالب نعم أبو طالب تاني الثانية عشرة التأمل شيني نكرشكو التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لورا da girman wannan shubhar a cikin zukatan batattu li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu domin a cikin kissar ba su yi jayayya da shi ba illa biha face da la ilaha illallah ma'a mubalagatihi sallallahu alaihi wasallam tare da kai makwarar da manzon Allah yi wa takririhi da kuma maimaitawa da ya ta yi fali ajili azamatiha dan saboda girmanta ne wa wuduhiha da kuma bayyanarta indahum a wajensu iktasaru alaiha suka takaita akanta ma'ana manzon Allah da yana tare da su yayi magunguna da yawa amma su abu guda ne kawai suka suka hana yace shine me la ilaha dan so san la ilaha illallah ita ce me ita ce komai a takaicin uwa masu girma darasinmu na yau musamman gare ku matasa babban darasi a gare ku shine kusan da cewa abokin barawo barawo ne zama da makadukin kanwa shi yake janyo farin kai ma'ana munanan abokai suna da suna suna tasiri ga rayuwar mutum ko da kai mutumin kirki ne in kana zama da mutanen banza to wataran za su mi wataran za su koya maka ba ma ƙanana ba hatta manya domin ga shi abu lahab ba abu talib ba lattizo ne amma ɗan abokan shi suka hana shi ne suka hana shi musulunta idan mu kasance masu zama da mutanen kirki duk wanda kaga mutumin manza ne kada kai abota da shi ana gane da kyau ko nesa da nesa gaisuwar kura da kare ana gane da kyau ko shi yasa wani mai hikima yake cewa nasahtuka la tashab siwa kulli fadilin خليق السجايا بالتعفف والظرف ولا تعتمد غير الكرام فواحد من الناس إن حصلت خير من الألف yace ina maka nasiha kada kai abota da kowa in ba mutumin kirki ba yace ko da aboki guda ka samu na kirki to yahi maka abokai dubu wanda suke lalatattu marar kyaukyawan ɗabi'u Allah ka arzuta mu da kyaukyawan ɗabi'u da abokai na gari سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله zamu canza lokacin sallah mu ƙara minti goma akai ana gane da kyau ko ayo babu tambaya dan mun sha ko ko kuna da dama akwai mutane da sun zo su sallah suka zo ayi hakuri kenan insha Allah